نحمده ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى من منه وكرمه على العباد أسبق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وألزمهم أن يشكروه عليها ليكافئهم بذلك أتمها التي هي دخول الجنة إن الله بعباده لرؤوف رحيم عباد الله إن من أجل نعم الله على العباد ما أنعم عليهم من بعثة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره عند قوله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون قال ابن القيم رحمه الله فتحقيق شكر الله مبني على خمس قواعد خضوع العبد له سبحانه وتعالى وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها وألا يستعملها فيما يكره روى البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه فقلت لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا واعلموا أيها الإخوة أن جهود النعمة وإنكارها ونسبتها إلى غير المنعم بها سبب لزوالها وإن شكرها والإعتراف بها ونسبتها إلى المنعم بها سبب لدوامها وزي وزياداتها ففي القصة التي قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبر وإذات وهي قصة الأبرص والأكرأ والأأمى أرأيتم في هذه القصة كيف أن الأبرص والأكرأ جهدا نعمة الله عليهما ونسبا ونسباها إلى غير الله تعالى ولم يؤديا حق الله فيها فحل عليهما السخط وأما الأعمى فقد اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى الله وأدى حق الله فيها فرضي الله عنه بشكره تلك النعمة كما وعد بذلك جل ثناؤه حيث قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال بعض العلماء فشكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح فالشكر بالقلب بأن تعتقد أن هذه النعمة التي حصلت لك إنما هي من فضل الله سبحانه وتعالى عليك كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وشكر الله تعالى باللسان يكون بالتحدث بنعم الله عليك من باب إضافتها إليه سبحانه وتعالى وليس من باب التفاخر على العباد كما قال جل ثناؤه وأما بنعمة ربك فحدث وشكره بالجواره يكون بتسخيرها في طاعته سبحانه وتعالى كما قال جل ثناؤه ائملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلا يتم الشكر إلا باللسان والبدن والقلب جميعا واعلموا أيها المسلمون أن من أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه أو إلى الغير أو إلى عمله كما هو جار على ألسنة كثير من الناس فهذا يجب على العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب من هذه الفعلة وأن لا يضيف النعمة إلا إلى موليها ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا, بضع... إلا بإضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى قولا واعترافا فاتقوا الله عباد الله ولينظر كل منا ولينظر كل واحد منا إلى من هو أسفل منه فإذا رأيت كفيفا أو من فقد إحدى عينيه فألم أن الله أبقى لك العينين اختبارا وإذا رأيت مقعدا فتذكر أن الله أقدرك على الحركة نعمة منه وفضلا وابتلاء روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليكم وفي رواية إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه فممن فضل عليه قال ابن جرير رحمه الله تعالى هذا الحديث يعني أن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستفجر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه هذا هو الموجود في غالب الناس وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهر له نعمة الله تعالى عليه فشكرها ووضع وتواضع إلى الله سبحانه وتعالى وفعل فيه الخير انتهى كلامه رحمه الله عباد الله يحكى أن رجلا ذهب إلى أحد العلماء رحمهم الله وشكى إليه فقره فقال العالم أيسروك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم فقال الرجل لا فقال العالم أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم فقال لا فقال العالم أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم فقال الرجل لا فقال العالم أيسرك أنك مقطوع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا فقال الرجل لا فقال العالم أما تستحيي من الله أما تستحيي أن تشكو مولاك وله عندك وله عندك نعم نعم بخمسين ألفة فرأى الرجل مدى نعمة الله عليه وظل يشكو ربه ويرضى بحاله ولا يشكي إلى أحد أبدا قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنه من الخطي أن يظن أن نعمة الله تكون في المال والجاه فقط فربا صري وهو وهو عاجز عن الحركة فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم مسؤولون عن النعمة الذي تنعمتم به في دار الدنيا هل قمتم بشكره وأديتم حق الله تعالى فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل وهي الجنة أما اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك كما قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون على الله بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الأليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على منوالهم إلى يوم الدين باي هكا ينقوى مسلمي الله سبحانه وتعالى cikin ni'imarsa da karamcinsa ga bayansa ya yalwata musu ni'imomi wanda suke bayyanannu da ma waɗanda suke ba bayyana ba kuma Allah ta'ala ya lazumtar wa bayansa su yi godiya ga Allah domin in sun yi godiya ga ni'imar da ya musu zai ƙara ba su tukuici mafi cika shine ya shigar da su cikin aljanna Allah madaukaki ya ambata shi mai tausayi ne mai tausasawa ne da jin kai ga bayansa yan uwa musulmi lalle yana daga cikin mafi girma ko ma mafi girman ni'imar da Allah ta'ala yayi wa bayi daga cikin ni'imomi shine ni'imar da Allah ta'ala yayi na aiko mana manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda yake jan mu zuwa ga turba madaidaiciya turbar Allah wanda yake nuna mana abin da zai cutar da mu ya hane mu ya nuna mana abin da zai amfanar da mu kana ya mana umarni da shi Allah subhanahu wataala yayi yabo ga annabinsa yayin da Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minin lalle Allah yayi ni'ima ga mu'minai id ba'atha fihim rasulan yatlu alaihim ayatihi yayin da ya aiko musu manzo takanas kuma daga cikin su yana karanta musu ayoyin Allah don haka nan ne bisa wannan ni'ima da Allah ta'ala ya mana sai ya kwadaitar da mu'minai su yadda cewa Allah ya musu ni'imomi masu yawa ya musu ni'ima ta aiko musu manzo ya haska musu hanya kana kuma su maida wannan ni'imar da Allah ta'ala ya musu wajen ambaton Allah da tuna shi wajen godiya ga Allah subhanahu wata'ala yayin da Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun lalle ku gode ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala in har da gaske shi din kuke bautawa ibn al-qayyim rahimahullah yake faɗa cewa lalle tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya gino akan wasu ka'idoji ne guda biyar na farko bawa a dalilin ni'imar da Allah ya masa ya kankan da kai ga Allah subhanahu wataala kada ya girman kai kada ya dagawa kada ya nuna yafi karfin bin dokar Allah sannan na biyu ya zan yana kaunar ubangijinsa saboda ba dan soyayyar ubangiji ba zai bashi irin wannan ababe kyauta ba kuma sannan na uku ya yadda cewa Allah din ya masa ni'ima ya amince cewa lalle Allah ya masa ni'ima da ba za su kidayu ba kana na hudu yayi yabo ga ubangiji yabon da ya dace ga Allah a kayan abin da ya aikata kuma bisa gwanancewarsa da hikimarsa kana na ƙarshe ya yi amfani da wannan ni'ima kada ya saba ma Allah kada ya aikata wani abu da wannan ni'imar da Allah ya masa cikin abin da Allah baya so Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga ummul mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan tsayi cikin dare yana yin sallah har sai dugadugansa sun zan sun kumbura ummul mu'minin tace me yasa kake haka ya manzon Allah kaman kana wahalar da kanka kenan alhali kai Allah ya gafarta maka gaba da baya nazarin banka in har kayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya Aisha bana kasance bawa mai godiya ga Allah ba ashe wannan ni'ima ce muqabilanta shine ai mata godiya irin yadda annabi ya aikata aikace mu sani yan uwa musulmi lalle mutum yayi musu ni'imar da Allah ya masa ya butulce wa ni'imar da Allah yayi masa ya ga cewa Allah bai masa ni'ima ba ko kuma watakila wani abu wanda ya same shi na ni'ima ya jingina shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba wanda yana sabbaba gushewar ita wannan ni'ima din ko kuma Allah ya jarabe shi da wani abin da ya wuce wannan musiba kuma lalle godiya ga Allah a bisa ni'imar da ya wabawa kana ya yadda cewa Allah din ya masa kuma ya jingina wannan ni'ima cewa daga Allah ta'ala take wannan yana sabbabar da dawwamar wannan ni'ima amma samu ƙari a nan duniya har lahira a shiga aljanna ya zo cikin kissa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu lalle a cikin wannan kissa akwai abun lura akwai wa'azi mai yawa kaɗan daga ciki wato shine kissar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar al'ummomin da suka gabace mu labarin wani kuturu da wani mai kora da wani makaho ba ku gani ba cikin wannan kissa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa shi kuturu da wanda yake mai kora sun yi musu ga ni'imar da Allah ta'ala ya musu suka jingina ta zuwa ga wani Allah mun san wannan kissa kissa ce ma'rufa mutum uku ne wanda suke fama da larura guda uku ɗaya kansa kora tsiwa na zuba ɗaya kuma kuturu ne tsiwa na zuba ɗaya kuma makaho ne baya gani mala'ika Allah ya aika musu kowa sai ya masa magani ya bashi magani ya warke tas kuma sai ya ce wace irin dukiya kake bukata kowa ya faɗi irin dukiyar da yake so ta dabba sai ya ɗauki nau'in dukiyar sai ya bashi ya ce ci gaba da amfani da wannan bai san mala'ika ba ne har sai da wannan dukiya ta yi yawa kowa a cikinsu ya zama attajiri mai kuɗi sosai kuma ga lafiya yana da jama'a da bayi da sauransu sai ko mala'ikan ya zo wajensa kowa sai ya je masa da irin siffar da da yake da ita mai kuturu ya je masa a matsayin kuturu mai tsiwa mai kora ya je masa a matsayin kora tana zubar da mugunya makaho ya je shi a matsayin makaho yana daddogarawa amma waɗancan guda biyu da kuturu da wanda yake mai kora sai suka musanta sai makahon ya ce ka taimaka min daga abin da Allah ya baka kai ma fada kana cikin wannan yanayi Allah ya ce ni dan ni ba ni tun da dama lafiya nake kuma wannan dukiyar ka iyaye da kakanni na gaje ta a wannan lokaci sai ce to in kada kake Allah mai da kai yadda kake kuma kowa sai koma yadda yake kuma dukiyar ta zanta lalace amma makaho lokacin da aka je wajensa da aka roƙa wajensa sai ya ce eh bawan Allah ni ma da haka nake ba na gani Allah ne cikin ikonsa ya sanya wani bawan Allah ya zo shi mun magani kuma kaga mu har na samu dukiya wallahi ɗebi cikin wannan dukiyar tawa duk abin da kai niyan ɗiba ba zan hana ka ba saboda ni ma da irin yanayin ka nake kuma Allah ya bani wannan din ɗebi to sai ya ce ni mala'ika ne Allah ya aiko ni eh ni mala'ika ne don na zo in jarraba ka da kai da ƴan uwanka biyu ƴan uwanka biyu ba su ci jarabawa ba amma kai ka ci jarabawa zauna da ni'imarka to kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan khulasa na bayan na wannan kissa domin mu fahimci cewa godiya ga ni'imar Allah subhanahu wataala a yadda Allah din shine yayi to lalle al hakika yana dawamar da dukiya yana da ma'ana yana dawamar da ni'ima gabawa duk wanda ya yarda ya gode ma Allah subhanahu wataala Allah yana dawo masa da wannan ni'ima ko anan duniya ko kuma duniya da lahira baki daya Allah ta'ala ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kuka godiya ga Allah lalle zan kara muku amma in kuka butulce azabata tana da tsanani wasu cikin malamai suka ce godiya ga Allah subhanahu wataala fa yana kasancewa a muhalli ne guda uku cikin zuciya da harce da kuma gabbai godiyar da za a yi ma Allah a cikin zuciya shine a kudurta cewa wannan ni'ima ba daga wajen kowa take ba daga wajen Allah ne kuma falala ce ta Allah ba dan kafi kowa ba Allah ya maka wannan ni'ima kowace irin ni'ima ce kuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuke da shi na wata ni'ima ku sani daga wajen Allah yake kada mutum ya irin na karonu dangane da dukiya da aka bashi shi sai ce inna ma utitu ala ilmin indi ilmi na ne ya bani kokari na ne ya bani gwagwarmaya ta ce ta bani faɗi tashi na ne ya bani in mutum ya haka sai shi ma makoma irin ta karun da ta same shi kada mutum ya girman kai da ilimi irin yadda bal'amun an ba'ura ya yi sai zaman to yanzu shine jagoran shaidan shaidan mata ce masa baya yake kuma Allah yake wuta za su shiga kuma mu sani an uwa musulmi gode yadda za a yi ma Allah ta'ala da harce shine bawa ya ambaci cewa Allah ya masa ni'ima kada ya butulce ma Allah subhanahu wataala a furucin sa ma ya nuna Allah ya masa kowane lokaci ake kuka yace kai Allah fa ya mana ni'ima Allah ya mana abu da yawa kullum mutane suna kuka shi yace Allah ya mana da yawa abubuwa Allah ta'ala ya mana to ya faɗa haka sannan kuma ya jingina wannan ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wataala ya jingina ni'imar ne ko ya ambaci ni'imar da Allah ya masa ba wai yana mai alfahari ga bayi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith game da ni'imar ubangijinka ka iya bada labari godiya ga Allah subhanahu wataala da gabbai shine mutum ya sarrafa dukkan gabban sa wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah madaukaki ya yabo dangane da iyalan annabi Dawud yace ai imalu ala Dawud shukra iyalan annabi Dawuda sun yi aiki wajen godiya ga Allah ma'ana sun yi aiki irin na godiya ga Allah kaga nan sai aka jingina godiya aiki a bayyane Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur amma kash kadan ne cikin bayina suke masu godiya inji Allah Allah ka samu cikin kadan din lalle mu sani godiya ga Allah subhanahu wataala ba ta cika har sai ka furta da bakinka sai ka yi aiki da gabbai zuciyarka kuma ita ma sai ta yarda yan uwa musulmi lalle mu sani duk wanda ya tabbatar a cikin zuciyarsa cewa dukkan ni'ima daga Allah subhanahu wataala take kuma da harshen sa ma wani lokaci ya jingina ni'imar zuwa ga Allah amma a wani lokaci kuma sai ya jingina ni'imar zuwa ga kansa akan cewa shine yayi ai inda ba dan na tashi nayi dabara kaza da kaza ba zan samu ne kuskure ne irin wannan kalamin nawa ne suka tashi suka irin hakan ba su samu ba to kar mutum ya ce inda ba dan na tashi nayi kaza ba zan samu ne inda ba dan ka tashi kai kaza din ba za ka samu ba inda ba dan ni'imar Allah ba Allah ne yadda ka samu to a daina faɗan irin wannan dan haka duk wanda ya jingina wani lokaci ya yadda cewa Allah ne yayi kana kuma ya faɗa da baki zuciyarsa ta kudurta amma wani lokaci zuciyarsa da bakinsa sai su karkata cewa ya jingina zuwa ga kansa ko kuma ya jingina zuwa ga waninsa ko ya jingina zuwa ga wani aikinsa ko wata dabararsa to lalle alal hakika wannan yayi kuskure mutum ya jingina ni'ima baki ɗayanta zuwa ga ma'abucin ni'ima shine Allah subhanahu wataala don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi lalle kowane ɗayan mu ya duba a cikin rayuwa ta duniya wane ne yake kasansa a cikin ni'ima in ka samu kanka cikin wani yanayi wanda yake na kakani kayi ko kuma kake kaman ba duba wanda yake kasanka lalle ana zaka gode ma Allah ko alal akalli tashi ka je ka asibiti ka kewaya zaka godiya ga Allah in ka je ka ko in kaga accident zaka godiya ga Allah eh lalle ne don haka idan kaga wanda yake misali wanda yake baya iya yin tafiya ko kuma kaga wani wanda yake marar lafiya a kwance ko ga wani bashi da idanu ko kaga wani bashi da hannaye to lalle zaka fahimci cewa Allah ya bar maka kai ababen da kake tare da su ne domin ya jarraba ka kuma idan kaga wanda yake tsuguna a waje guda kai kuma Allah ta'ala ya baka dama zaka iya tafiya duk kaje ko ina da kafarka ko baka da kudin a caba zaka iya takawa to lalle ka sani wannan ni'ima ce da Allah ya baka na wadannan kafafu ina da ashe baka da kafar yaya zaka yi abun gudu kuma yazo kowa ta kansa yake yi kai kuma an barka wajen amma da kaya kana da kafafu colcol ka wuce kowa Allah ya maka ni'ima ka gode masa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi shi da Muslim hadisi Abu Hurairah ta Allah ya yarda da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa unzuru ila man huwa asfala minkum ku rika duba wanda yake ƙasa da ku a rayuwar duniya wala tanzuru ila man fawqakum kar ku rika duba wanda yake sama a rayuwar duniya duba ƙasa kar ka duba sama annabi ya ce fa huwa ajdaru Allah tafdaru ni'matallahi alaikum wannan shine zai ba ku tabbacin ba za ku butulce ni'imar da Allah ya muku ba amma kullun in kana duba sama kullun sama kullun sama wallahi zake butulci ma ubangijinka a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza nazara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mal idan ɗayan ku ya duba wanda aka fifita shi a dukiya a kansa ko kuma aka fifita shi a halitta a kansa ma'ana shi yana kai shi yana tawaya wancan ko bai tawaya to sai annabi ya ce duba wanda yake kasa da shi wallahi yadda kake akwai na kasanka duk matsayinka akwai wanda yake kasanka sai dai muka duba da kyau ba to annabi ya ce kullun ka rika duba wanda yake kasanka ibnu jarayr ne tabari rahimahullah yake ambatawa dangane da wannan hadisi yana cewa ai abin da ake nufi shi mutum kullun idan yana duba wanda ya fi shi a duniya a al'amarin duniya kullun mutum yana duba wanda ya fi shi to zuciyarsa za ta dinga kokarin shi ma ya samu irin nawa ne to duk lokacin da kake ga cewa wane ya fika kullun tunaninka ka samu irin na wane da su wane to tabbas zaka raina wanda kai kake kai zaka raina matsayin da kai kake kai eh zaka raina haka ibnu tabari yace wastasgara ma indahu min ni'matillahi ta'ala zai raina abin da yake kansa ni'imar Allah kuma zai dinga kwadayin samun ƙari kullun ƙari kullun ƙari don haka babu wanda zai gode ma Allah subhanahu wataala yana neman ƙari ne inji ibnu jarir domin shi ma ya riski wanda yake sama da shi din ko alal akalle ya kusa da su ya kusa da shi yace wannan shine halin mafiya yawan mutane amma idan har mutum yana dubawa a cikin al'amarin duniya zuwa ga wanda yake ƙasa da shi to lallai anan zai ƙara bayyana a gare shi irin ni'imomin da Allah ya masa sai ga wani shi yana da kaza wani bashi shi a gidansa yake wani kuma bashi da gida ko kuma shi a gidan haya yake wani kuma gudun wajen yan gudun hijira yake shi yana samun kudin da yake biyan haya wani ko an kai shi ma tribunal ran tribunal an ce za a sai ya biya kudin haya ko a kudin da shi in ka duba ta gefen dukiya wata sai ka duba kuma ta wani gefen dukiya abin nan ta gefen lafiya wancan kullum sai ya samu abinci ya ci kullum yana da yana da dukiyar da zai sai abinci amma fa yana ta kunkume wani abincin ba zai iya ci ba wani yadda yana da kudin a hana cin nama yana da kudin a hana shi shan abarba wani yana da kudin an hana shi cin gishiri sai dai ci abu salam wani yana da kudin da kaza da kaza aka ce ci kuma gashi komai na duniya yana da shi kai kula lafiyar ka kalau in dai baka ci ba baka samu bane kuma komai ka samu zaka ci ga kuma lafiya to da haka mutum a dinga duba janibi ne mai yawa ne imomin da Allah ta'ala ya mana ba ɗaya muke ba wallahi in wani ya fi ka ta nan kai kuma ka fi shi ta wani gu haka rayuwar take to in mutum baya duba wannan janibin to sai dinga butulce ma Allah subhanahu wataala yan uwa musulmi an hakaito mana wani mutum ne ya je wajen wani malami daga cikin malamai a magabata yana ko ta koka masa irin talaucin da yake fama da shi yana koka wa malamin nan talaucin da yake fama da shi wala Allah yana nema masa addu'a ya samu kuɗi sai malamin ya ce shin zai faranta maka rai a ce yanzu ka rasa idanunka amma kuma baka dirhami dubu goma sai ce a'a ban so zai faranta maka a ce ka zama kurma bebe kuma baka dirhami dubu goma kashi na biyu kenan sai ce a'a sai malami ya ce zai faranta maka rai a ce kai mahukaci ne amma kuma kana dirhami dubu goma sau uku ya ce a'a sai malami ya ce masa shin za ka yi farin ciki a ce hannayenka a gutsare suke kafafunka a gutsare suke kuma an baka dirhami dubu ashirin sai ce a'a malamin sai ya ce masa bawan Allah ba za ka je kunyar ubangiji ba ba za ka yi godiya ga ubangijinka ba yanzu gashi dubu hamsin na kirga maka kace ba ka bukatan ka rasa ɗaya daga cikin ni'imomin da na ga yanzu kana tare da su sun fi dubu hamsin ba za ka gode ma ubangiji ba ya maka wani abin da ya fi kimar dubu hamsin a wajenka domin ka zo kana gani ka zo kana magana kana ji ka zo kada hannayenka da kafafunka kuma ka zo kai mai hankali ne kimar abin da ya gaya masa kimar dubu hamsin ne a lokacin sai bawan allah nan sai ya fahimci a shefa ubangijinsa ya masa ni'ima mai tarin yawa kunya ta kama shi sai ya tsoro baya ƙara koka wani abu wanda ya rasa domin ya san ubangiji ya masa da yawa wanda ya rasa shine kaɗan abin da aka bashi shine mai yawa ka duba jikinka ka duba jikinka nawa ne mutum zai kashe kuɗi a neman ma lafiya ba haya kaɗai da kake ganin ta ƙazanta ce mutum zai kasa yin ba haya hankalinsa ya tashi mutum zai kasa fitsari a kashe kuɗi da yawa sai an tafi asibiti kuma abin banza ne ba neman wannan ɗin ake ba amma so ake bar jikinsa za kuma a kashe kuɗi watakila har ƙasar waje za a je watakila sai a kashe kuɗin da ya wuce jarin wani don neman wannan abin kaɗai tun da kake ƙuruciya har ka girma fitsarin kake kana linshe idanunka kana fitsarin hankalinka a kwance ka taɓa tana cewa Allah ya maka ni'ima ana sai lokacin da ka rasa ta kada kullum bayan Allah mu dinga tunanin cewa dukiya ita ce ni'ima lalle kuskure ne mutane su dinga tunanin cewa dukiya wai ita ce ni'ima ka fito ka rasa cefa ne kai Allah bai ma komi ba da haka tun daga safarar safiya har dare ko ka ubangijinka kake a bayan Allah kana kaiwa ƙarar ubangijinka a bayan Allah cewa an rasa cefa ne mukan wannan yanayi mun rasa yadda zamu yi da shi mukan kaza da kaza da kaza gobe ma ka sake fitowa haka wai saboda Allah bai baka kuɗin da zaka sai abin da ranka yake so ba alhali ka ci a ranar ko ba ko ne ka baka rasa abin da ka ci ba ko mun karancin sa ko ka wanda da yunwa ka san wani abu ka ci in baka ci ba ka sha ruwa a hana ka ruwa man ka gani to haka kuskure ne yan uwa musulmi mu dinga tunanin cewa wai ni'ima dukiya ce kawai ni'imar tana da yawa da haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mu sani fa ni'imomin da Allah ya mana wanda ba za su kidayu ba yadda muka sarrafa su a nan duniya sai Allah ya mana tambaya wallahi a ranar alkiyama game da su duk wanda ya tsaya wajen gode ma Allah dangane da ni'imar da ya masa ya aiwatar da haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora akan wannan ni'ima to Allah subhanahu wata'ala zai ƙara masa wata ni'imar ita ce aljanna la in shakartum la azidannakum amma duk wanda ya kasance ya ji daɗi da ni'imar da Allah ya masa ni'imomi masu yawa ni'imar ɗanɗano da bakinka za ka iya jin tsami ka ji ɗaci ka ji bauri ka ji makaƙi ka ji kome da bakinka ka ji bauri ka ji tsami ka ji zaƙi ka ji garɗi duk da harshe kawai kuma harshen ya taimaka maka wajen sarrafa abincinka yana jujjuya maka shi inda ba harshe wallahi ba za ka iya tauna lafiya ba ba za mata yiwu ba amma harshen ne yake juya maka abinci ya tura shi wannan karkashin hakwaran ya tura karkashin nan wajen kuma yana fitar maka miyau wanda yake mai santsi kuma daga jikinka wanda ba za ka ji kyamarsa ba yana taimakawa domin abincin ya ƙara tafshi in ma abincin mai tauri ne miyan ya sa shi ya laushi kuma wannan miyan zai sanya shi ya santsin da zai haɗiyu saboda harshen in babu shi ba za ka iya haɗiya ba harshen shi yake tura maka abinci ka haɗiye wannan ta janibin abinci kawai aikin da harshe yake maka abu da yawa da za ka ci baka ji ɗanɗano ba za ka ji daɗin abincin ba har ce kawai gefen cin abinci banda magana ta gefen cin abinci kawai na imomin da Allah ya tara maka har ce wallahi suna da yawa to in Allah ya hana ka ɗaya daga ciki za ka gane cewa ashe Allah ya maka ni'imomi me kai wajen gode ma ubangiji shin kullum kuka kake kana cewa ƙaran Allah saboda baka da kuɗin cefane cefane ne kawai Allah ya kawo ka duniya kai Allah ashe bai tara maka ni'imomi masu yawa ba yan uwa mu yi karatun ta nutsu musan Allah ya mana wallahi kada mu butulci a ubangijin mu a ranar alkiyama Allah ya kama mu mu rika gode ma Allah sai Allah ya ƙara mana idan ka gode ma Allah a kaɗan da ya maka sai sanya maka albarkar da bai ba ma wanda yake da yawa ba sai zaman to ka gamsu a cikin zuciyarka baka tada hankalinka ba shine babban ni'ima ka gamsu da matsayin da kake ciki kuma baka koka ma wani ba kuma baka yi kukan ubangiji a wajen bayinsa ba kuma ka sarrafa abin da dan abin da Allah ya baka dan gwargwado to sai Allah ta'ala in ke godiya a gare shi sai ya sanya iyalanka su samu kyakkyawan fahimta game da kai sai su tausaya maka amma in ka butulce mu ubangiji iyalanka ma sai Allah ya sanya su butulce maka duk abin da ka musu ba za su gode ba ubangiji Allah ya sanya mu cikin masu godiya Allah ya ba mu sakamako wanda yake mai kyau qumu ila salatikum yarhamukumullah